إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قواتم أكو watan rabi'il awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da sha shida ga watan goma a gregorian kalanda 2021 wannan shine kaset ɗinmu na 32 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha wa nawaqiduha littafin fadilati sheikh abi abdullah muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala ina ganin za mu tashi arshadu sabi almahabba kansa ne za mu tashi ko mun shiga ciki mun tsaya daidai ina wa alamatu na'am wa alamatu hubbil abdi rabbahu ko to masha Allah malam ya ce wa alamatu hubbul abdi rabbahu taqdimu mahabbihi wa in khalafat hawahu wa alamatu hubbul abdi rabbahu alamar da take nuna bawa yana son ubangijinsa domin komai da ka gan shi yana da alamar da ake gane shi Allah ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtaduna da alamomi da taurari mutane suke gane ina ne suka fuskanta ina ne za su je ina ne inda ya kamata su juya don haka alamar da take nuna bawa yana son ubangiji da gaske son da yake masa ba na baki ba ne shi ne taƙademu mahabbihi wa in khalafat hawahu ya zama mutum yana gabatar da abin da Allah yake so ko da kuwa wannan abin ya saba wa son zuciyar wannan bawa ma'ana ya zama bawan shi yana gabatar da wannan buƙatar ta ubangiji wannan abin da Allah yake so wannan abin da Allah ya ce a yi ko da kuwa hakan shi a gurin wannan bawan ya saba wa abin da zuciyarsa take bukata ina fata an fahimta domin dama wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi zuciya so take yi a saba wa Allah a yi abin da Allah bai so sai fa wanda Allah kaɗaye wa rahama ina fata an fahimta so bawa ya zamto yana gabatar da so abin da Allah ke so akan abin da shi zuciyarsa take so to wannan alama ce da take nuna yana son Allah kuma inda za ka ƙara gane wannan yanzu idan mace tana son miji jama'a takan bi shi akan abin da yake so a gidan ko ba ta bi shi tana bin sa a wani lokaci ma saboda yadda take son sa har takan wuce ka'idar shari'a har kaga tana biyayya gare shi akan abin da ta san cewa ba daidai ba ne haramun ne ba ƙa'ida shari'a ba ne amma sai ta bi shi saboda tana mai ta wannan son ya zama hayaniya saboda so ne wanda aka gabatar da shi akan soyayyar Allah to haka za ka ga namiji yana, yana biye wa mace akan wasu abubuwan da shari'a ba ta yadda ba amma saboda yana zunzurutun mazarutun sonta sai ya bi ta akan wannan abu to shine yake cewa a wato shi ɗan adam idan yana son mutum to za ka ga yana masa ɗa'a makauniyar ɗa'a makauniyar biyayya wanda ainihin wato ba daidai ba ce ba kuma shari'a ba ta yarda da shi ba an gane magana da kyau ko law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu yace innal muhibba liman yuhibbu muti'u ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha la amruka fil qiyas badi'u sai ce laukana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u idan da san da kake wa Allah gaskiya ne to da ka ba abin da yake so domin a ƙa'ida wanda yake son mutum to yakan bi duk abin da yake bukata ya aiwatar an gane magana da kyau ko an gane magana da kyau ko yawwa saboda haka babban abin da ya kamata mu gane shine me Allah ya ce a yi to ka yi shi me Allah ya hana to ka hannu wannan ita ce alama ta kana son Allah amma Allah ya ce a yi kaza kai kuma zuciyarka ba ta son abin sai ka ƙi to yanzu ka biye wa son zuciyarka akan son Allah na fata an fahimci magana shi yasa Allah ya ce a fara'aita manitta khadha ilahahu hawahu وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة أفمن يهديه من بعد الله الله يتي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه yanzu ba kai duba zuwa ga wanda ya riƙi zuciyarsa ita ce Allahnsa ba jama'a wallahi barin faɗa mana ko magana ce aka zo mayarwa ka san ga abin da in ka faɗa shi ne gaskiya shi ne daidai sai zuciyarka ta ce kar ka faɗi wannan saboda in ka faɗa za ka ji kunya in ka faɗa za a kama ka in ka faɗa za ka higa tarko sai ka kauce wa faɗin wannan abin da yake shi ne gaskiya saboda zuciyarka ta riya ma kar ka faɗa kunya za ta faru gare ka sai ka faɗa abin da yake ƙarya ne zuciyarka ka biyewa ka faɗa haka to na rantse da Allah kana dab da ka faɗa bautar zuciya ba bautar Allah ba ballantana aiki da gaba Allah ya ce ga abin da za a yi zuciyarka ta ce kar ka yi kaza kaza za ka yi kuma sai ka bar na Allah sai ka bi na zuciyarka shine Allah ya ce a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu yanzu ba ka yi duba zuwa ga wanda ya riƙi Allahnsa shi ne son zuciyarsa ba wa adallahu Allahu ala ilmin Allah ya ɓatar da shi akan ilimi ya san abin da yake ba daidai ba ne ba wai jahilin abin ba ne yana sane na fata ana fahimta wa adallahu Allahu ala ilmin Allah ya ce wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi Allah ya rufe jinsa ba rufewa na dum baya jin komai ba a'a yana ji amma jin bai masa amfani shine wa khatama ala sam'ihi Allah ya rufe jinsa wa qalbihi Allah ya rufe zuciyar ba zuciyar ta rufu ba ta mar aiki ba a'a tana aiki yana numfashi yana komai da ma za a je a yi masa text na ciwon zuciya za a ce zuciyarsa ba ta da komai amma kuma ba ta da lafiya rahin lafiyar rashin imani da biyayyar Allah ina fata kuna fahimta shine wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi sai ce wa ja'ala ala basarihi ghishawa Allah kuma ya sake kawo wani murfi sai ya rufe masa ganinsa ba rufewa na baya ganin gari ba baya ganin jama'a ba baya ganin abin da yake son kallo ba a'a rufewa na baya ganin gaskiya ya aiki da ita baya ganin shari'a ya runguma ya aiki da ita shine waje ala ala basarihi gishawa sai Allah ya ce afaman ya hadihi min ba'dillah yanzu irin wannan akwai mai shirye da shi in ba Allah ba kai ka isa ka shirye da wannan wanda Allah ya masa wannan bala'i ka isa ka dora shi kan layi in ba Allah ya ga damar dawo da shi ba a wani guri ya sake cewa a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila ba kai duba zuwa ga wanda ya riƙe son zuciyarsa shine Allahn shi ba yanzu zaka zama wakilin wannan mutumin a ce ka je a madadinsa za ka je a madadin shi na fata ana fahimtar magana Allah ya ce ya Dawudu ya kai annabi Dauda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi sai ce fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi ahwa'ahum ya kai dauda Allah ya ce ni na sanya ka mayo a doron ƙasa idan ka zo za ka yi hukunci ga mutane ka yi musu hukunci da gaskiya da adalci kar ka biye wa son zuciyarsu idan ka biye wa son zuciyarsu to za su ɓatar da kai daga tafarkin Allah na fata an fahimta don haka annabi dauda sai wanta kalar da kowa ko magana zai yi wallahi malam sai ya yi adalci cikin magana kuma abin da ya bayyana masa na gaskiya da hi zai yi hukunci jama'a har ta kai matakin da annabi dawo da saboda yadda ya ɗauki wasiyar ubangiji ya kai matakin da wasu mutane suka zo suka yi husuma a gabansa akan cewa wane ya cinye masa akuyarsa annabi dawuda kawai sai ya hukunci da abin da ya bayyana masa na zahiri based on wasiyar da Allah ya yi masa ashe wannan hukunci kuskure ne annabi suleiman ya zo ya me ya gyara kuskura har yake cewa laqad zalamaka bi su'ali na'ajatika ila ni'ajihi hakika ya zalunce ka da yace ka bashi akuyarsa ya hada da taka sai ce wa inna kathiran minal khulata'i da yawa daga cikin wanda suke cewa ku zo mi joyin benta kawo naka in kawo na mu haɗa don mu nemi arziki la yabghi ba'dhum ala ba'd da yawancin su sukan zalunci junan su an gane maganar da kyau ko me yasa annabi dauda ya wannan hukuncin saboda kawai ya ɗauki wasiyar Allah cewa abin da ya bayyana masa na gaskiya to ya hukunci da shi kar ya biye wa son zuciyar mutane da haka sai ya hukunci da shi to wannan tarbiyya ta annabi dauda ita ce kuma ta faɗo kan annabi Sulaiman Allah ya ce mana wa warisa Sulaimanu Dawuda annabi Sulaiman ya gaji annabi Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu annabi Sulaiman ya ce ya ku mutane ullimna mantiqat tsairi an sanar da mu magana tsuntsaye mu familin gidan annabi Dawuda Allah ya sanar da mu maganar tsuntsaye da dabbobi da haka da kurciya da hasbiya da doki da rago da tinkiya da kura da zaki da ko menene ya magana annabi Sulaiman yana sanin me ya faɗa ullimna mantiqat tay yace wa utina min kulli shay'in kuma duk abin da dan adam zai bugi kirji da shi to Allah ya bamu wannan abun kai akwai wanda Allah ya wa haka in ba gidan su Sulaimanu ba mutum ya bugi kirji ya ce komai an bani sai gidan Sulaimanu dan Dauda jama'a wa utina min kulli shay'in sai ce inna hadha lahuwal fadlul mubin wannan ba karamar falala ce mabayyaniya ba to me ya faru har wannan ta bayyana yadda annabi Sulaiman ya faɗa sai Allah ya ce wa hushira li Sulaimanu junuduhu wa hushira li Sulaimanu junuduhu من الإنس والجن والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهضمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون يتي فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه سيتي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين an gane maganar da ke ku saboda haka jama'a wallahi idan ba Allah ka ɗan fara da ranka da zuciyarka ba idan ba gaskiyar da ƙur'ani ya zo da ita ka manne ta da ranka ba in ba hadisan annabi ka ɗauko ka saka su su ne distora ɗinka su ne constitution su ne tsarin rayuwarka ba na rantse da Allah da wahala idan baka zama mai tambele ba a wannan rayuwa shi yasa karka kuskura a ce Allah ya yi nan kai kuma ka yi nan karka kuskura a ce manzan Allah ya yi gabar kai kuma ka yi yamma a addininka a kasuwancinka a ofis ɗinka a harkokin aikinka a zamantakewarka da iyalanka mu'amalarka da 'ya'yanka maƙotanka abokan kasuwarka duk wanda Allah ya haɗa duk harkarka gaba ɗaya ya zamanto kana gudanar da ita ne based on abin da Allah ya ce da abin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na rantsi da Allah da ya busa min numfashi nan ne ka tsira amma wallahi in ba haka kai ba baka tsira ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da bakin shi Allah ya umarce shi yace ka faɗa yace qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kace musu sallata yankana addu'ata aikina shigata fitata tashina zamana kwanciyata mutuwata da rayuwata gaba ɗayansu na ɗan fara su ga Ubangiji abinda Allah ya ce na yi akan komai haka zan yi ba na haɗa shi da kowa cikin waɗannan abubuwan kuma haka aka ce min na yi ni ni ne farkon miƙa wa Allah wuya akan wannan ƙa'idojin haka aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ce ya faɗa kuma duk umarnin da aka bawa annabi Muhammad jama'a to an tauna tsakuwa ne don a bawa aya mai tsoro umarnin kai tsaye yana tafiya gurin sauran bayi ne ba ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba domin shi Allah tuni ya gina shi akan ba zai taba saba wa Allah ba jama'a kuna fahimtar magana tuni Allah ya gina shi ya tsara rayuwarsa akan da'a ta Allah subhanahu wa ta'ala don haka duk umarnin da aka bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to lallai an bawa sauran al'ummarsa ne ga baki daya Allah ya shirya da mu ya datar da mu ya ba mu ikon aiki to shi yasa yake cewa taqdimu mahabbihi mutum ya gabatar da abin da Allah yake so wa in khalafat hawahu ko da wannan abin ya saba wa yadda hi zuciyarsa take bukata a yi to in ya sallama to haka shi ne cikakken so wa bugudu ma yubghidu rabbuhu wa in mala ilaihi hawahu sannan ya kyamaci duk abin da ubangijinsa ke kyamata ko da ku zuciyarsa ta karkata zuwa ga wannan abu misali Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin hadisul qudusi in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ku bayina inji Allah ni na haramta wa kaina zalunci kuma na sa wannan zalunci ya zama haramun tsakankaninku kar ku yi zalunci to sai ka ji a rayuwarka ba abin da ka tsana ka ji ma da kunnanka irin zalunci balantana ka aikata balantana wani ya aikata ka ji daɗi da fata kuna fahimtar magana inna Allah ya ghar manzon Allah ya ce Allah yana da kishi wa ghairatullahi amma inda tsananin kishin Allah ke tashi an ya atiya abduhu amatahu ko an tazni abduhu an yazni abduhu bi amatihi shine a samu bawa yayi zina da baiwar Allah musulmai to babu inda Allah ke kishi irin wannan gurin sai ka ji to tunda Allah yana kishi baya so sai ka ji a duniya ba abin da ka tsana irin ka ji ma an ambaci kalmar zina ballantana kai sha'awa ko kuma ka ce bari ka je ka aikata don haka duk abin da Allah yake kyama baya so kaji daga daga aya kaji daga hadisi to ya zamanto zuciyarka ta ginu akan kyamar wannan abu ba ta son wannan abu kuma training wa zuciyarka za ka yi ko da zuciyar tana so ke ka dinga koya mata kin abun ce ke haramun ne fa ke haramun ne fa ke wannan abun Allah baya son shi ka yi trenin wa zuciyarka kyamatar abin da Allah ke kyamata ka yi trenin wa zuciyarka so da ƙaunar abin da Allah ke so kuma yake ƙauna abin da za ka tuna shi ne yanzu idan zuciyarka ta ce tana so sai kuma ka ji kana so tambaye da ya kamata kai wa kanka shin da zuciyarka da Allah wanne ne maka abu mai amfani wanne ne maka ubangiji wanne ne maka yayi maka abin da kake bukata a rayuwarka Allah shi ne ya maka to anan sai ka ji kai kanka yanzu ka yi wa kanka adalci a ce zuciyarka tana son kaza Allah kuma yana son kaza ka bi na zuciyarka ka bar na Allah jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to haka kuma abin zai faru ga ainihin wato matarka matarka ta ce a yi kaza kuma ka san wannan kazan haramun ne iza wannan abin a rayuwarka ne a addininka ne a kasuwancinka ne mu'amalarka da 'yar uwarta ne ko ma a kan menene ta ce a yi kaza amma fa Allah ya ce wannan abin ba daidai ba ne kuma ka san ba daidai ba ne to yanzu da matarka da Allah wanne ne maka Ubangiji Allah da matarka da Allah wanne ne maka mafi amfani a gare ka Allah don haka sai ka ajiye bukatar matarka da damuwar matarka na fata ana fahimtar maganar sai kai abin da Allah yake so to shi ne taƙadimu mahabbuhu ala mahabbi siwahu gudanar da gabatar da abin da Allah ke so akan abin da waninsa yake bukata na fata ana fahimtar magana wani daga cikin magabata yake cewa abubuwa guda hudu suka hana ni bin Allah da zan rabu da su da na ba Allah ɗari bisa ɗari ya ce na farko nafsi raina da duniya da shaidan da kuma sha'awa duk wanda kaga ya ɓata to waɗannan abubuwan ne suka ɓatar da shi na farko ransa na biyu shaidan na uku duniya na hudu sha'awa sha'awan nan kullum idan mun yi magana a kanta bai da kawo maganar saduwa tsakanin mata da miji mace da namiji ba ne kadai sha'awa ba san tara dukiya jama'a sha'awa ne ko ba haka bane san gina gida kato zabgege ma keke a gidan wani yana magana wani baya ji in aka shigar da wanda bai san gidan ba aka ce ya fito ya bata idan aka gaya ma kofar falon gidan sai ka ji ta kai jarin mutum biyar ba mutum ɗaya ba biyu ba jama'a da idona wani ya nuna min gidan shi ya ce min kowane tayas kwaya ɗaya idan ka haɗa kwaya biyu naira dubu hamsin ya saye shi ko dubu saba'in da wani abu ba zan iya tunawa ba ko dubu hamsin ko dubu saba'in da wani abu duk tayas kwaya biyu don haka da ya lissafi iya tayas kaɗai da aka manna a gidan an manna na naira miliyan saba'in da biyar billahi lazi la ilaha illa huwa iya tiles na naira miliyan saba'in da biyar aka manna malam kabiru a kai matsalar ka kenan fa daga an zo maganan goburawa da zamfarawa sai ka ce kanawa ne wallahi abin na rantse muku da Allah haba jama'a to kaga idan mutum Allah ya cira Allah a cikin ransa na fata an fahimta to gaskiyar magana ya shiga da matsala ya gamu da matsala ɗazun nan wani yake gaya mun ya samu shiga cikin rugun tsumin abokan ɗan wani babban mutum a ƙasan nan an je wani biki ko an je wani taro ne a abuja koya ne to sai ya fito a cikin abokan ɗan wannan mutumin ya ce wallahi suna zaune sai ga mai yankan farcen shi ya shigo gidan sai ce da Allah a yanke musu farce eh mai yankan farce sai ce duk a yanke musu farce ya ce to shi dai a ranar an yanke masa farce amma shi ya fita daga gidan nan yana bakin cikin yankan farcen nan ya ce domin kowanne mutum ɗaya a gidan naira dubu goma sha biyar aka yi masa yankan farce na rantse muku da Allah ya ce hida sha biyar ɗinsa aka bashi wallahi tallahi wallahi tallahi ma wallahi ya ce duk mutum ɗaya naira dubu goma sha biyar aka yanke masa farci jama'a ta za a yi kasar mu ta zauna lafiya wasu tsiraru ba su wuce mutum miliyan ɗaya ba gaba ɗayansu sun yi kaka gida akan dukiyar miliyan ɗari mutum miliyan ɗari biyu da wani abu kuma su ce a zauna lafiya ta baki na malam albani a gidan uwarwa za a zauna lafiya Allah ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu ba jama'a dole ne sai an yi adalci fa farce kawai a yanke ma farce a biya naira dubu goma sha biyar a ƙasan nan mala kuma daga an yi magana su ce ba kuɗi ku yi haƙuri talakawa kaza kaza ƙasa ba kuɗi ƙaryar banza ƙaryar wofi in ka ji ba kuɗi to magana talaka ake yi amma in maganarsu ta taso to a ɗaurin auren ‘yarsu ana raba take away a ɗaurin auren ‘ya'yansu kowane take away akwai kwatankwacin naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da hamsin to nan akwai kuɗin yi amma asibitinku ba kuɗi ku ya haƙuri makarantunku ba kuɗi ku ya haƙuri wutan nefarku ba kuɗi ku ya haƙuri duk wata harka ta ba kuɗi amma harkar su kuɗi hadda na zubarwa shi yasa wata matsalar in talaka ya san tafi a ƙasar nan ba za a zauna lafiya ba billahi ladi ba za a zauna lafiya ba shi yasa daɗin ta kai ka zauna nan gombe kar ka kuskura ka kai kanka can wallahi in ka je ka ga wani abu in ka dawo malam yusuf ba za ka iya bacci ba Allah ba za ka iya bacci ba to amma aje muna nan a nan muna lallabawa mu mutu da imani mu shine bukatar mu amma waɗannan mutanen a a tunanin ya wuce wannan kuma wallahi duk rashin shugabanci ne fa akwai wani aboki na yana Algeria muna yawan magana da shi akwai shugaban ƙasarsu last da ya rasu me sunansa ne ka eh za su yi gaban kasansu da ya rasu wanda har ya yi paralyze ya karasa kusan ashirin ko talatin yana mulkin kasar eh yawwa litufulika ko litufulika ko yawwa wannan mutumin wallahi yana gaya min yace ya karbi kasar Algeria a lokacin da ya karbi kasar Algeria tafi Najeriya lalacewa ya ce domin ƙungiyoyin ta'addanci kaɗai a algeria sun fi guda talatin munan ba boko haram kawai muke da shi ba sai kidnappers to irinsu irinsu a algeria sun fi guda talatin sun mamaye ƙasar ta ko'ina yana foreign minista ya dawo ya tsaya neman shugabancin ƙasar kuma allah ya bashi nasara mutanen ƙasar suna son shi kamar za su cinye shi amma wallahi jama'a bai yi shekara goma mai kyau ba sanda algeria ta dawo ana ji da ita a duk duniya gaba daya ya gyara kasar waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci kaf gaba ɗaya kiliyarin ɗinsu gaba ɗaya lebur ɗinsu kafin ka ce kwabo malam saboda akwai shugabanci akwai disfilin akwai doka da oda ya kai matakin da wannan shugaban in ya fito zai tafi fadar shugaban ƙasa ko kuma zai fito irin rangadi a ƙarshen shekara murnar samun yanci yana bi layi layi kwararo kwararo ƙasa ƙasa jaha jaha wallahi tsabar disbilin yana faɗa min yace wallahi fulawa wannan fulawa idan ya zo ya samu ta bushe masu kula da ita ba su yi mata bayi ce ganye ba ya ce wallahi wannan wannan ma'aikatar gaba ɗaya zai kori ma'aikatan wannan gurin gaba ɗaya tun daga shugaba har ƙasa har masu inja gaba ɗayan ku zai sallame ku a aiki don haka idan suka tabbatar cewa zai zo wallahi koren fenti ake jikawa na rantse muku da Allah duk wata ganye da ta bushe da wata bishiya da ta kekashe wallahi haka za a ba ana shafa mata koren fenti saboda in ya zo ya leƙa ya ganta kore shar sai a wuce na rantse da Allah saboda tsabaragen disfili doka kawai doka ta fara aiki akan shugabanni kuna ganin yanzu doka malam ba ta aiki sai akan talaka duk ga sunan matsiyata sun cinye kudin kasar amma har yau an kasa kama mutum ɗaya a hukunta shi wani an kai efcc ya suma ya haka wani ya tafi a keke wani ya ci haifi duk matsiyata la'anannu malam duk sun cinye dukiyar kasar duk gaba daya kuma ba wanda aka kama har yau har yau ba wanda aka daure ka gaya min ta za a yi kasa ta zauna lafiya mara ka gaya min ba disfilin ba doka doka ta kare akan masu satar awaki da masu satar rediyo da masu satar yawan wayar dubu uku da ɗari biyar a nan doka take ga ƙaryar ilimi a ƙasar nan malam yanzu kwanan nan akwai ministan mai an zo an yi abu na ɗinsa cewa digirinsa guda uku da di ya ce ya yi duk ƙarya ne duk ƙarya ne akwai ma yunibasi da makarantar da ya ambata ya je ya yi makarantar a ƙasar nan da aka yi bincike gaba ɗaya makarantar ma babu sunanta a najeriya sunan makarantar ma hukumar makarantu ta Najeriya bata san da ita ba babu ita gaba daya an kirkiro sa ministry of wata tsigar ta kuna minar ja'iri na kaza yayi digiri a can karyar banza mana an mai da mutane jahilai ba san me suke yi ba ga karyar ilimi kuma sai a yi abu malam a kasa ɗaukar mataki akan kowa haka za a gama da hayaniya da wata tsiya da wata tsiya da wata tsiya haka magana za ta sha ruwa yake nan ta tafi to wallahi duk abin da ke kawo wannan shine rashin kishin addini da kuma rashin kishin ci gaban ƙasa yanzu idan ka je masar malam mubarak manu garba wallahi yana faɗa mu ya dawo kwanan nan yana yana masters ɗinsa a can ya ce kana shiga ya ce ya koma kwata-kwata bai yi shekara guda ba ya ce amma wallahi a cikin cairo an yi flyover jibga-jibgan flyover sun fi guda ɗari a cikin shekara ɗaya wannan shugaban algeria kafin ya sauka ɗin nan sanda ya gina gidajen ma'aikata sun fi gidaje miliyan biyu ba wai gida hamsin ɗari ku ta murna an gina nan ma a basu duk iska ta wake ta kwaye su sai a gina gidaje malam tsabar an rena mutane hankali ga wasu nan ba su da gurin da za su tsugunna ba ma talakawa wanda ba ma'aikatan gwamnati ba a cikin ma'aikatan mala ma'aikatan suna fama da gidajen haya amma saboda tsabar mugunta da rahin kishi malam sai gidaje guda ɗari a gina su su yi kusan shekara goma ba kowa a ciki iska ta ɓare su gara ta yi ta cinye rafta ɗin wannan wani irin abu ne malam wallahi ya ce ya gina ya gina gidajen ma'aikata ya fi guda miliyan biyu a ƙasa kai gida miliyan biyu a sami gida miliyan ɗaya biyu dubu ɗari ɗaya dubu ɗaya dubu gida dubu kai yanzu a ce a yara anguwa a gina dubu gida dubu gida fa ba fa ɗaki ba fa kai ko ɗaki dubu aka ce a yi ɗaki dubu ƙaramin fili zai ci da ma to ba ɗaki dubu ba gida gida dubu ba dubu ɗaya ba ba dubu biyu ba dubu uku ba ba dubu hudu ba ba dubu goma ba dubu ɗari sau kai gida miliyan biyu ma haɓa ma saboda su da gaske suke yi har ya sauka a mulki jama'a wallahi mutanen ƙasar ba sa son saukar shi kawai matsamar aka yi cewa ya kwanta ya huta kuma kun san wani abu har ya koma ga Allah ba shi da mata daga shi sai uwar shi ba shi da mata ba shi da to dama dukiyar in an sa ta gurin suwa za a kai to shi ba shi da matar ma ba shi da yayan an yi an yi aure ta shi kasar kawai yake so yawa hidima ya ce shi mata kawai preja za su zo saka mutum su hana yin abin da ya kamata wa talakawa don haka a bar maganar mata kawai a bar maganar yaya a bar magana a bar magana a bar magana wallahi ba shi da mata ba shi da ɗa kawai shi a yi tsara a gyara garin wallahi wannan bawan Allah ana ce masa Nasiru sunansa malam Nasir wataƙila in ya ji ni a karatu yanzu ya ganni don mukan yi magana da shi ya ce wallahi ba zai iya kirga kwanakin da ya dawo gida daga ofis ya shiga gida ya kwanta da safe ya yi wanka zai fita ofis ya ta duba kiɗin motarsa ina yake sai matarsa ta ce kai baka fahimbo da kiɗin motar nan ba sai ya fito kofar gida yana buɗe kofar motar kawai sai ya ga kiɗin akan sit ɗin motar a kofar gida ba wanda ya zo ya ɗauka tsabaragen disfilin mara wallahi ya ce ba zai iya lissafa mana adadin sau nawa ya manta kiɗin motarsa a cikin motarsa ba Allah ya san mana amin Allah ya ga mana muma fa ba mara ya ce wallahi ba zai iya ba zai iya kirga kirga adadin lokacin ba ya ce cututtuka waɗannan cututtukan na zamani da ake fama da su kaf Algeria in dai kana fama da irin wannan cutar to ba za ka biya kuɗin magani ba za ka biya kuɗin ganin likita ba kana da diabetes kana da hawan jini kana ciwon koda kana ciwon hanta eh free of charge za ka je ka ga likita a baka magunguna ka dawo gida ka kwanta ilimi kuwa tun daga matakin primary school har jami'a wanda rarka ba za ka biya ba ka gaya mu ya ce wallahi za ka yi tafiyar kwatankwacin kilomita 700 a cikin algeria ba ka fada ramin da ya kai zurfin iya hannunka nan ba kilomita 700 ba rami a titi amma kama hanyar yola nan in kai wasa Allah wani ramin sai an tsamo ka da kai da motar gaba daya jejab sai ka ji an ce a nemo jamai jama'a ya afka haka ne ko ba haka ba Allah ya sauwaƙe saboda haka ƴan uwa wallahi ah to mene duniyar ne dan Allah yanzu idan ka tara kuɗi yanzu me za ka yi da shi yanzu kuna ga kwanan nan wani bidiyo kwanan nan wani bidiyo yake yawa abuja wani bawan allah ya kwanta ya rasu iyalansa duk abin da suka san ya bar musu sun cinye saboda bai wani abin kirke bar musu ba sai ta kai daga ƙarshe suka sai da gidansu da suka gada wanda ya gina musu wanda ya sayi gidan sai zo zai general renovating ya ce komai a ɓare shi kawai shi zai sake sabo a garin ɓare-ɓare kawai sai aka ɓare wani guri malam sai ga kuɗi kuɗi naira miliyan tamanin sun zama gari ba ku ga bidiyon ba? ba ku gani ba? akwai waɗanda suka ga bidiyon naira miliyan tamanin sun narke sun zama gari mana sun yi fata-fata ba za su amfana ba tsabar mugunta bai ma ba wa iyalan nasa ba ya kwanta ya mutu ya bar su sun riɓe talauci ya sa sun sai da gidan a garin ɓare-ɓare aka ɓaro kuɗin kar gaya min jama'a wannan irin rayuwa muke to na rantse muku da Allah shi yasa duk mutumin da ba Allah ne a ransa ba to zai wahala kuma zai wahalar da mutane zai wahala zai wahalar da mutane amma wanda ya sa Allah a ran shi jama'a wallahi ba shi da wani abin da zai yi in ba abin da zai faranta wa Allah ba ya faranta wa Allah ya faranta wa al'ummar musulmi to wannan shine damuwarsa da haka duk abin da zai tare masa neman rahamar ubangiji ba zai iya nasara a kansa ba saboda haka mu sa wannan a ranmu mu sa wannan a ranmu mu sa wannan a ranmu yanzu dai ku duba annabi Sulaiman yanzu nan muka karanto ayar ya ce ya ayyuhan nasu ulimna mantiƙar tsayin wa utina min kulli shay'in sai ce inna hadha la huwa al-fadlul mubin ya yarda Allah ne mar falala dan haka zai wa Allah aiki da ya ji maganar menene tururuwa ba alfahari yayi ba ba alfahari yayi ba cewa ya rabbi ya ubangiji auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ba ni dama in gode wa ni'imar da kai a kaina wa ala walidayya da ni'imar da kai akan iyayena wa an a'mala salihan tardahu Allah ka ban damar da zan aikata aikin kirki da za ka yarda da shi sai ce na ƙarshe abin da nake so ka yi mun ya Allah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihina ka shigar da ni da rahamarka cikin bayinka na arziki ka duba annabin Allah amma yana cewa Allah ya haɗa shi da bayin arziki shi yasa lokacin da ya ce a ɗauko gadon balkis ya ayyuhal mala'u ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya atuni musulmina ya ku taron ‘yan fada wa zai zo min da gadanta kafin su zo min suna musulmi ƙala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maƙamika wa inni alaihi laqawiyyun ami ifritu minal jinni sai yace zan zo maka da gidan gadon kafin ka shiga fadar ka ka fito nan zan zo ma da gadon ina da karfin da zan dauko shi qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka wanda Allah ya bahi ilimin littafi Allah ya ba mu labari yace ni kuma zan zo maka da gadon kafin ka kifta idanka kafin ka kibta ido falan mara ahu mustaqarran indahu ko mustaqirran indahu annabi suleiman ko yana kibta ido kawai sai ga gado a gaban shi me yace yace qala hadha min fadli rabbi la ilaha illa allah la ilaha illa allah yace wannan falala ce da ubangiji ya mu sai su kara cewa li yablu wali don Allah ya gwada ni a ashkuru am akfur zan gode masa na ci gaba da ɗa'a da biyayya ko zan arnance zan kafirce masa sai ce wa man shakara wanda Allah ya marfalala ko ta arziki ko ta mulki ko ta dukiya ko menene Allah ya maka ya ka gode masa fa inna ma yashkuru li nafsihi ba Allah ka gode wa kanka kaiwa wallahi wa man kafara yace wanda ko ya butulce wa Allah daga falalar da Allah ya masa sai yace fa inna rabbi ganiyun karimun Allah mawadaci ne ya wadata daga godiyar da zaka yi mishi ba ruwansa da kai wallahi ba dai ma falala ka butulce ba to Allah mawadaci ne ba ruwansa da kai to bari ka ji wata magana da za ta ƙara burge ka da annabi Suleiman ƙala na kirulaha arshaha sai ce ku jirkita gadon ku ɓata shi daga yadda ta san shi za mu duba mu gani shin za ta gane wannan gadonta ne a ta hatadi am ta kuna min alladhina la yahtaduna za ta gane gadanta ko za ta kasance cikin waɗanda ba za su gane ba falan ma ja'at lokacin da balqisu ta zo kila a haka za a rushiki sai aka ce haka gadonki yake qalat sai ta ce ka annahu hu kamar dai shi kai shi ne ma sai ce wa utinal ilmu min qabliha mu dama an ba mu ilimi kafin ta wa kunna musulmi na kuma mu musulmi ne ita arniya ce wato alfahari da addini da falalar Allah shine alfaharin duk wani musulmi wallahi an ba mu ilimi kafin ita kuma mu musulmi ne ita kuma ba musulma ba wannan shine bambancin mu mutumin da ji yake musulmi jama'a ya kamata rayuwarsa tsarinsa tafiyarsa gudanarwarsa harkokinsa higa da fitarsa addininsa kasuwancinsa zaman ofis ɗinsa mu'amalarsa da yaransa da koma wane ne ya zama yana da bambanci da wanda yake ba musulmi ba ne haka annabawan Allah suke wa utina ilmu min qabli hawa kunna musulmi an ba mu ilimi kafin ta kuma mu musulmi ne haka annabi suleiman ya faɗa wa kunna musulmi amma yau ka duba ka ga yadda al'ummar mu ta dawo ba ma alfahari da addinin mu ba ma alfahari da jama'ar da ke cikin addinin mu idan ka ga mutum yana alfahari yana alfahari ne da dukiya shi yasa lokacin da balkisu aka je mata da takarda daga annabi suleiman wallahi jama'a akwai fa'idoji a cikin kisar annabawa fa duk wanda yake so ya rayuwa mai inganci ya karanta kisoshin annabawa ya ɗauki darussa wallahi da ta gano takadda sai ta tara jama'arta sai ta ce inni ulqiya ilayya kitabun kari an je min wata takadda mai girma ba musulma ba ce amma ita da kanta ta gane takaddar mai girma ce ta ce innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimina abin da yake rubuta a takardar hi ne lalle wannan takardar daga annabi Sulaiman ne kuma da sunan Allah mai rahama mai jin kai kar ku mun wata gada-gada ku zo ku musulunta kawai ba abin da nake bukata a gurin ku ku zo ku musulunta kai yanzu idan ka samu matsayi wannan addini wannan hidima kake tunanin kai wa addini annabi Sulaiman wannan matar mai girma ce mai daraja ce domin lokacin da huda-huda ya ce wata faƙadar tsaira faƙala mali la'arar hudu-huda an kana min alga'ibi la'u'azzibannahu azaban shadidan aw la'azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin yace fa makasa gaira ba'i faqala ahattu ahattuka ahattu ne ko ahattuka ahattu bi malam tuhitu bihi wa ji'tuka min saba'in bi naba'in yaqi yace inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah sai yace wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili wa hum la yahtadun sai yace Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samai wal ard wa ya'lamu ma yukhfuna wa ma yu'linuna sai yace Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim babbar mace ne mai daraja mai kima mai lamba ɗaya ta sarauta da mulki tsabar mulkin ta ma hudu hudu ya ce wa annabi Suleiman gadanta baka da irin shi mulkin ta baka da irin shi yadda Allah annabi Suleiman ya ce wa utina min kulli shay'in hudu hudu ya ce ita ma wannan matar wa utiyat min kulli shay'in kuma walaha arshun azim amma annabi Suleiman da ya tura mata takarda me yace mata bai bukaci mulkin ta ba bai bukaci kudin ta ba bai bukaci matsayin ta ba kawai sai ce wa atuni musulmina kai yanzu idan ka samu dama me kake wa addini kai ne minista kai ne sakataren gwamnati kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza me kake yi wa addini su idan sun samu matsayi ba sa wasa a nan a nan malam muhammad adam usman wanda ya mana latta a masallacin nan cikin bakin da suka zo suka yi mana latta a cikin bakin nan ya ce mataimakin shugaban ƙasa yana shugabantar cocina ƙarƙashinsa sun kai kusan guda dubu biyar kuma duk waɗannan cocinan ba wanda ba a kai wa gudunmawa ba wanda ba a kai wa bukatunsu saboda ya samu hanya ya samu dama haka ne ko ba haka ba kai a matsayinka na shugaba da ka samu dama kana musulmi wannan aiki kake yi wa addininka to ka ji dai irin su annabi suleiman suka ce ki zo ki musulunta da ke da jama'ar ki ta tara su ta ce an jefo min wani littafi ga abin da aka rubuta buɗar bakin 'yan fadanta mai suka ce suka ce na hannu uli kuwacin uli ba'asin shadidin mu mayaƙa ne kuma muna da ƙarfi duk abin da yake bukata za mu yi aikatarwa ita ce kai innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzati ahliha adilla wa kadhalika yaf'aluna kai irin waɗannan masu mulkin waɗanda ba dukiya suke nema ba ba matsayi suke nema ba in suka higa alƙarya in ba ku yi abin da suke so ba wargaza alƙarya za su yi gaba ɗaya lalata ta za su yi amma zan gwada shi in ga hin wannan abin da ya rubuto da gaske ne ko ƙarya yake zan aika masa da wata abin nan menene kyauta zan ga da me zai dawo mu sai ta haɗa kayayyakin kyaututtuka dokuna kayan ado na sarakuna kuɗaɗe duka aka cika su mangala mangala aka taho gurin annabi suleiman annabi suleiman yana ganin su yace atumiduna ni bi mali ni ne za a kawo kuɗi ni za a sayi addini na da dukiya ni ne za a sayi addini na da dukiya sai ce fama atani Allahu abinda Allah ya bani na musulunci da addini da aƙida ingantacciya khairun mimma ataku ya fi abin da ya baku na dukiya da mulki bal antum bi hadiyyatikum tafrahuna kuna alfahari ne kawai da kyautar ku haka ku tabbatar da cewa idan ba ku zo kuka yi abin da na ce ba wallahi ran kowa zai ɓaci suka koma da kyautarsu kuma ya ce ku gaya mata wallahi ko dai ta taho ko kuma zan zo mata da wata rindinar da bata isa su tunkare ta ba da ta ga abin fa babu sarki sai Allah sai ta tattaro ya nata ya nata ta taho gurin annabi Suleiman to kafin ta zo sai annabi Suleiman ya ce to kar ta ɗauke mu dan muna da addini amma mu ƙauyawa ne ka san haka yawanci mutane suke kawai dan an ji kana ƙala Allahu ƙala rasuluhu sai a ɗauke ka gidaje wallahi ka kalli ido na da kyau kai ka san na wuce gidaje billahi la ilaha illa huwa Allah kai daga jin yadda nake bagana kai ka san ni ba gidaje bane wallahi na san me nake yi wallahi shikenan kawai daga an ganka da Qur'an da hadisi sai a dauka baka san me kake yi ba annabi sulaiman yace na san irin waɗannan mutanen haka suke mai da mutane wawaye yace dan haka ayi mun decoration din gurin nan to aljanu da ma yake da su na fata an fahimta wa min ash-shayatin man yaghusuna lahu eh ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور yace ina so a wawace wannan gurin a yi tilin ɗinsa gaba ɗaya a kawo ruwa gare gare a zuba kuma a shimfiɗa min gilas a kayi nan kuma baya a yi min dakwarecin na fada ta mu tarbe ta mu gani yadda za a kare ita ba tana ganin tana da mulki ba annabi suleiman ya sa aljanu ya ce a ɓara komai a canja min dakwarecin ɗin nan kafin ka ankara an wawake nan malam an yi wani katar rami aka kawo siminti da tiles mai haske aka manne shi aka kawo ruwa gare-gare yadda kasar ruwan faro aka zuba a ciki sannan aka kawo gilas aka shimfiɗa a sama ta yadda in ka zo baka isa idan kai nuna ma gilas ba sai dai nuna ma ruwa da haka za ka ga in ka tsoma kafa kamar cikin ruwa za ka faɗa annabi suleiman nan kuma yasa aka yi mar decoration aka sa kujeru aka kawo aljanu suka yi fareti mala ya zo ya zauna akan kujerar mulki ya hakinci ya ce a ce ta shigo ya hakince mana lokacin da balkisu ta zo da ta ga wannan abin da ke gabanta wanda daga shi za ta ƙarasa gurin annabi Suleiman Allah ya ce hasibat hulujjatar sai ta ɗauka wani rami ne da ruwa a ciki wa kashafat an sa ha don haka sai ta sa hannu ta ja siket ɗinta saboda kar ta sa ƙafa ta jiki ƙala innahu sarhun mumarradun min ƙawari sai ce karki damu ba ruwa bane ai gilas ne kawai aka yi masa decoration taka kawai ki hauro ba matsala wallahi malam sai gata ta zama ba kauya malam ta kauyance gaba daya me ya faru qalat rabbi tana jin haka tana takawa ta tabbatar ba ruwa bane gilas ne ya ta ce ya ubangiji inni zalamtu nafsi na zalunci kaina ashe ga inda ake mulki na gaskiya sai ta ce wa aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin na musulunta na shiga addinin sulaimanu na koma na koma ga Allah ubangijin halittu haka ake so in ka samu dama ka samu matsayi ka saya hankalin duk wani arne ya dawo karkashinka duk wani munafiki ka jawo shi idan ma ba zai musulunta ba to kai masa hanyar da ba zai cutar da addini ba amma sai a narke da kai ake cutar ‘yan uwa musulmi da kai ake cutar ‘yan uwa musulmi su suna gina nasu kuma su haɗa kai da kai su rusa ku kuma kai baka damu ba Allah ya yi Allah kawo mana sauki lokaci ya yi to zama sai a haƙuri ƙisar annabi Sulaiman ta cinye mana lokaci to amma fa'idojin da ke cikinta ne muka ɗauka saboda akwai alheri cikin kisoshin annabawa jama'a wallahi inda za mu dinga karanta rayuwarsu ya ishe mu rayuwa gaba ɗaya wallahi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh